يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا لهذا المحضر والتعف فيه بنظرة تأتي لنا بالفضل وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى دي ساكي داود أبونا حلقة تاوم البركة wadda yau muna tara ne ga watan takwas dubu biyu da goma sha takwas kun gamu don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka annahajul hamid fi ma yajibu alal muqaddimi wal muridi wanda maulan mu sharif ibrahim salih al husaini mai duguri radiyallahu anhu ya wallafa akan wato abubuwa da suka wajaba akan muqaddamai da kuma muridai cikin wannan dariƙa ta mutajjaniya wadda a zama da ya gabata mun tabbatar da cewa za mu tashi a kan shirutun tariƙati al'amma wato sharuɗa na amu a tariƙar tijjaniya yawanci kamar yadda muka sani sharuɗa guda bakwai ake lakana wa mutum girdi da su amma kullum ina gaya mana akwai wasu sun kai ishirin da biyar wadda dukkansu duk ba tijjani ana neman sa da lallai ya cika su to su ne yau za mu karanta mun karanta waɗancan shurutu kamalin na ɗariƙa da shurutu sihhatin da shurutu wujubin in ba a manta ba a baya duk mun karanta su to wa'annan ana kiransu shurutul amma shurutu tariqa fil amma wato sharuɗan tijjaniya na gaba ɗaya na amu kenan su ne insha Allah za mu bi ɗaya bayan ɗaya inda muka kwana duka sannan gaba sai mu tashi na gaba har mu gama 25 din insha Allah ina ji ma bayan su ne za mu shiru da sihatin da shiru da kamalin kai sorry to kamar yadda dai kusan sama da rabin littafin yana magana akan sufanci ne to yanzu kuma an riga an shiga cikin ɗarika gadan-gadan domin in an ce sufanci daban ne sai in an ce ɗarika na fata dai an gane nan ce sufanci yanzu misali kamar a ce musulunci kaga mazhaba na karkashin ne musulunci to haka tasawuf sufanci dariƙa na karkashin sa tasawuf ya hada kowace irin dariƙa kuma tasawuf mutum yana iya zama sufi amma ba dan dariƙa ba amma zai taba zama zai yi ka zama dan dariƙa kai ba sufi ba an san da akwai sufaye wanda su ba sa karanta wirjin wani wali ma'anan a tasawufu a taɓarku gyaran zuciya a cire wani Allah gairu da gairiya to gaba ɗaya cikin zuciya shi ne a tasawuf shi ita kuma ɗariƙa a karanta wannan auradin ta hanyar wani wali ya zama wasu ɗanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tasawuf yana jan gezansa ha zuwa sahabbai mai hayyatul auliya in ka duba babban littafinsa da yi ai farkon sufi a duniya wanda ya fara kawo tarihinsa shi ne sayyidina abubakar as-siddiq da shi ya bude littafi abu nu'aymin al-asfahani radiyallahu anhu wadda ka kowa dai ina ji anan ya san matsayinsa ko ngana maganan ilimin hadisi ne duk wanda ya zo bayansa kowaye to iyalinsa ne ya amfana da iliminsa a ilimin hadisi abu nu'aymin al-asfahani to farkon sufi a duniya da ya fara tarihinsa shine sai na bakar so amma kaga a zamanin sai na bakar ba za ka samu ne ya zauna yana karanta yuridin wani ba ko amma da yake tasawuf wani abu ne wato wasu sufaye wasu mutane ne wanda suka yi takassusi a ɓangaren gyaran zuciya irin su imam malik kuma su yi takassusi ne a ɓangaren abin da ya shafi practical aspects na abin da ya zo a ƙur'ani da hadisi practical aspects kuma lai gaba ɗaya duniya ta gamu babu wanda yake da ja akan cewa sufai su ne kadai suka samu takassusi har gobe da abin da ya shafi gyaran zuciya su abin da suka mai da hankali a kai kenan tun da abun gaɓoɓin biyu ne akwai gaɓoɓi na jiki wannan akwai gaɓoɓin zuciya su imam malik sun mai da hankali ne akan gaɓoɓin gangan jiki yaya lam'a in ta faru ina sallah ta yi in kai sallah bayan alwalar da aka yi lam'a da ita a gaban jiki to wa'incan kuma gabar zuciya shi suke kulawa da shi kuma shi ne wanda ya fi tsada ya fi muhimmanci idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu rashin gyaran zuciyar shi ya bata dukkan shi'un na duniya yanzu kake ganin yara da kuma yan banza a gari suna abubuwa da a ce zuciya ta gyaru ba za haka ba zai faru ba kaga mutum yana su kalare da sauransu din so ce za mu shiga kamar yadda yake a nan shurutu tariqati al-amma sharuda na tariqa na ammu gaba daya al-awwal na farko sihhatul sihhatu idn al-mulad ini dole mai bada wirdi ya zama yana da ingantaccen izini na bada wirdi واتصال سنده بالشيخ التجاني رضي الله عنه dole kuma mukaddami izinin nasa ingantaccen ya zama ya sadu da shehu jami'ar dillawa saboda me saboda idan mutum ba shi da izini ya ba da wirdi take ya fita shi sannan wanda aka ba kuma ba ta maruwa ba kenan ana bukatar dole ya zama ya samu izini ingantacce wanda kuma izini ya sadu da yawa shehu jami'ar kamar yadda muke karanta tawassuli na 10 na su mukaddamai wadda maulamu shi abul fati radiyallahu ta'ala anhu ya shirya wannan tawassuli wadda muke karanta ko ya rabbana bi sayyidil muhtari wannan ai salsala ce ta ainihin isnadi na mukaddamanci har zuwa maulamu shi tijani radiyallahu ta'ala farko kenan ya zama akwai ingancin izini da saduwan izinin da shehu tijjani daga mai ba da wirdin wanda zai laƙana maka ya baka wirdin wala farqa baina man akhadha an shaykhi kuma babu bambanci ga wanda ya karbi dariƙa a hannun shehu tijjani a ji maganar nan ba bambanci liman akhadha baina man akhadha an shaykhi ba bambanci ga wanda ya karbi wirdin kai tsaye daga shehu tijjani wa man akhadha anil akhidina anhu da wanda ya karba daga wanda suka karba wanda suka karba wani wanda suka karba wani shehu tijjani walau bi wasayita ko da da tsane ku ne wani ya bawa wani ya bawa wani ya bawa wani ya bawa wani ya bawa wani shi kuma wani ya karba wani shehu tijjani babu wani bambanci duka shehu tijjani ya ba su don ba wanda zai baka wirdi ya ce ma na baka izini da dariƙa da izini na ta yi wane mutu da izinin shehu tijjani haka kowa zai bayar zai ci saboda haka ka karɓa ne wurin shehu tijjani shi ne fa dalilin da ya sa da mutum zai baka wirdi yau daga baya sai ya bar dariƙa ya ridda daga dariƙa dariƙan ka tana nan saboda dama ba shi ya baka ba shi ma kansa da ya zo zai baka ya ce ma da izinin shehu tijjani da haka don ya bar ɗariƙa bara ce ta to wani kan fa mukaddamin sa da ya bashi ɗariƙa fa ya bar ɗariƙa da haka shi ma ɗariƙar fa ta tashi babu abin da ya same ta kamar mutum ne ka zo ka same shi ka ce na zo zan shiga musulunci ka ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan kaza kaza shikenan she babban malamin da ba ba ka shahada sai kawai ya za a ya za a sai ka ji labari ya rita shikenan kun rita tare ina ai addinin na annabi Muhammadu sallallahu shi ma ba nashi bane to haka dariƙa mutum ya kai mukaddame ba saboda lalacewa kila sai ya watsar to ya watsar shi kuma shine shehin kada tarikan ka tana nan to amma yanzu ya zaka yi tunda da shine shehin ka ya dawo shauki yanzu ya dawo kaya hakan zaka rika zuwa ziyara wurinsa yadda da kake zuwa na neman madadi madadin mai ko kuma to ya zaka yi abin da za ka yi dole sai ka nemi wani shehi in ka yi wajibi ne ka nemi wani shehi amma sai ka darje watlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan to in ka samu irin wannan tunda shehinka ya lalace to malliku nafsa wannan sharuɗa da shi Ibrahim ya bayar a rubul adabi su ake auna wanda za a nemi shi ya zama shehi sai ka nemo mai wannan sharuɗa sai ka miƙa mai kanka kawai ka rika neman shawarin ka da duk da ziyarar ka neman madadin ka koman ka kawai sai ka mayar da shi aurensa malliku nafsaka fala tu dabbiri wa kun ka mayyitin dawa man tukhbiri har zuwa la taltafit li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna alami duka ne sai ka tattara ka mika masa shi wannan na farko kenan babu wata matsala dangane da shi ko kowa fanci wannan na farkon ko na biyu asali kaunu talib at-talqin khaliyan min awrad al-mashayikh al-lazimati li turuqihim wala farqa bayna at-tarik tarik laha بعد أخذها وقبل الدخول والخالي منها أصلا ولا يمنع الانتفاع بأذكارهم وأحزابهم الاختيارية ولا يمنع الانتفاع من ذلك بما ورد في السنة لأن كل مسلم معذور فيه بالإذن الشرعي العام تبقى شرعي نجو كون طالب التلقين كون طالب التلقين طالب التلقين خاليا من أوراد المشايخ shi mai neman ɗariƙa wanda ya zo a bashi wirjin tijjaniya misali to ya zama kaunu ɗalibu talqini kasancewa mai neman alaƙana masa wirjin khaliyan ya zama ya wofinta almashayikh daga auradan shehunai wasu masu ɗariƙu kai ya zama baya cikin ma'ana ɗariƙar wato baya karanta wirdi a wuradai na ɗariƙun shehunai wasu masu ɗariƙa ya zama ya wofinta daga karantawa ma'ana baya cikin wata ɗariƙa allazi matile turkihim amma fa auradan ya zama baya ya wofinta da karanta auradan ɗariƙun shehunai wanda suke lazimi a ɗariƙun wannan magana ce wadda lalle-lalle ta ilimi wadda ya waje ba kasanta musamman wadda yake mukaddam musamman wadda yake mukaddam in bai san irin wa'in nan ba to dai kawai gashi nan an dai kira shi mukaddami ne kawai tagajam tagajam haka kawai amma dole ka san irin wa'in nan matsaloli wato auraden wasu ɗariƙun da ya zama wajibi kan mutum ya karɓi ɗariƙar tijjaniya zama yawon finta daga barin karanta su a wurare ne na lazim na dole a ɗariƙo banda ikhtiyariyai in akwai wasu aurade wadda misali kadirawa ko arusiyawa ko naqshbandiyawa ko shazalawa ko rifa'iyawa da sauran ɗariƙu dai suke yi amma ba na lazumi a ɗariƙansu ba na zaɓi ne wanda ya ga dama ya yi ne a ɗariƙa to don kana yin su bara a ce ka haɗa ɗariƙar tijjani a ɗariƙa ɗariƙa banci wannan da yanzu a ɗariƙar tijjani ai muna da aura dai na lazim na dole muna da kuma ikhtiyariyai wai ne ne misali aurane na dole lazumin safe da yamma wannan dole ne a tijjaniya wanda ba ya yi sadan tijjaniya ne ba da tijjaniya ba kaga lazim kenan dole tilas akan wuyan mutum shine lazim sai kawai misali muqaddarar lazumin mu istighfari 100 salati 100 la ilaha illa 100 yadda ake niyyar lazumi din nan to a wata dariƙa tana irin wannan misali kai kuma ka shiga tijjaniya tijjaniya ko ba irin sa take ba sai kai sai kai lazumi irin na tijjaniya ai ka dau ko irin wannan lazumi kuma ai ka sake damfarawa to wannan shi aka hada haka asafir alazim allazi la ilaha illa huwa 30 salatu fati 50 la ilaha illa 100 jawhara 12 ba shine ake a wazifa ba shi ma lazim ne sai ka zo ka zauna mukaddara ba shine na tijjaniya ba wani ne wata ɗariƙa ne suke irinsa tijjaniya kuma nata daban sai ka ɗauko wannan na wasu wanda suke irin na namu sak ɗin sai ka zo kana karanta shi irin yadda suke yin sa to wannan ba yadda ba amma da irin yadda a tijjaniya akwai auradai da haza ikhtiyariyai don ka yi su babu komai misali misali irin hizbut tadarru akwai shi ana kiransa hizbut tadarru wal ibtihal ana rika tijaniya kaga ikhtiyari ne inda ba don ikhtiyari bane ai da dukkan kunnan kowa da yana yin sa dole sa wanda ya ga dama ne ya yi in har kana ji kai wannan bai ishe ka ba wanda ake yi to ga wasu ma duk na tijjaniyar ne ƙari amma ga wanda ya zaɓa makansa zai iya irin hizbul bahari kaga wannan shi ma ba da ya lazum ne da dukkan kunnan kowa kullum da yana yin sayo akwai kuma irin su hizbul muguni na tijjaniya ne amma ikhtiyari ne ba dole ba ne ba lazim ba ne akwai irin hizbus saifi ko ba dole bane amma kuma aurad ne da ahzab na tijaniya suna nan birce to in irinsu ne a wata ɗariƙa don ɗan tijaniya ya yi irinsu babu wani abu a wurare da suke lazimai a wancan ɗariƙa wanda duk wanda kaga yana ɗariƙar to su yake yi suka maida shi ɗan ɗariƙar to su ne in ka yi su ka bar tijjaniya daga rana ba shi ne ba a haɗa ta da wata ɗin an fahimci wannan da kyau saboda wata rana in Allah ya sa za ka yi jawabi wa mutane ma ka shigar da wannan ka wayar wa mutane kai su gane shi ne faɗin maulan mu shari sharif radiyallahu ta'ala kaunu talib al-falkini خاليا من أوراد المشايخ اللازمة لطرقهم إذا ما يهو كنت كرنت أورادن سو أورادن وسو شيخوني نلازم أدريك كو أدريك ندولك يعني. ولا فرق بين التاركة لها بعد أخذها وقبل الدخول ko babu bambanci hukuncin duk ɗaya ne tsakanin wanda ya bar wirdin ba da aka biya bayan ya karba misali wani wirdi ne kafin ya karbi tijjaniya ya zama dama ya taba karban wirdin amma fa ya bari misali mutumin da ya taba karban kadiriya amma sai ya watsar to babu bambanci shi ma ya wofinta da ɗariƙun wasu za a bashi an gane bayani shine la farqa bayna tarika laha ba'da arziha wata ɗariƙar ɗin kenan in an zo ba shi tijjaniya za a ba shi ya karɓa wani wirdi amma sai ya watsar wa qabla dukhul haka kuma babu bambancin wanda ya taɓa shiga wirdin ya yi watsi da shi da kuma wanda yana wirdin amma qabla dukhul kafin ya shiga tijjaniya sai ya ajiye yanzu yanzu ya zo zai karɓi tijjaniya sai ka ce to sharaɗin tijjaniya fa ba a haɗa ta da wata daga ce a to amma fa ina wirdin shagaliya ba ce to ajiye ta in kana son tijjaniya sai ya ajiye kam wa qabla dukhul kenan joni joni to ɗaya ne da wanda ya taɓa karɓa ya watsar duk ɗaya ne ta watsu ne wal khali minha aslan duk ɗaya suke su wa'annan ma kuma da wanda dama shi bai taba wani wirdi ba a asali ma shi bai taba ma karba ba belle a ce ya taba karba ya watsar bellantana a'a yana yi yanzu yazo zai karbi tijjani aka ce sai ya ajiye ya ajiye wanda shi a asali ma ya wofinta da kowace ɗarika bai taba yi ba ma to wannan kan lahiya na in ji mutanen karfi sai a bashi kawai an gane bayani hukun nan duka ba bambanci wadda ya taba karba ya watsar in ya zo karban tijjaniya ina dai ba ka yi yanzu kam ka watsar eh na watsar da ma tun asali ma tun da jimawa shekara yau shekara sha biyar da da watsi da wannan ɗarika hato karbi sharaɗin tijjaniya ko a ni gaskiyar magana ina wirdin ina wirdin arusiya yanzu haka a ina wirdin sadiqiya a ina wirdin shaibaniya ga sunan dai ɗariko ko ko ina wirdin sunusiya haka ta koma wacce ce a ce mai kyau sai dai in za ka ajiye ta yanzu ka ce na fita a wancan ɗariga to sai in ba ka to ɗaya ne haka kuma walƙali menene ya ce walƙali min ha aslan ta wadda ma ya wofinta gabanin kowace ɗariƙa a asali ma tun asali ولا يمنع الانتفاع بأذكارهم وأحضابهم الاختيارية yana sake jaddada maka da tunda ya ce ma na lazimi ne kadai ake so ka wofinta a farko ya faɗa ko kaunu ɗalibul talqini khaliyan min awrad al mashayikh al lazimati li tuqihim to zai dada warware ma ya zama wofinta ga auradin ɗariƙun shehunai na lazumi na tilas to ga bayanin anan warwaran magana filla filla mana wala yamna'u al intifa'u baya hana wala yamna'u intifa'u bi azkari wa azabi wal ikhtiyariya ko kuma wala yumna'u al intifa'u zai fi kyau wala yumna'u al intifa'u ba a hana amfani ya zama fi'ili mabni lil majhuli ya fi kyau wala yumna'u al intifa'u bi azkarihi ba a hana amfani da azkaransu wa azabuhum wa azabihim kai to da bi azkarihim wa azabihim ko azkaransu da ahzab din su hizbu hizbu hizbu irin su hizbul bahar din hizbul saifi namu na dariƙa to su ma wasu kila za suna da ahzab nasu ahzab din jam'u hizbu to babu laifi ai amfani da shi al-ikhtiyariya na zaɓin kan mutum in ya ga dama ya yi din nan a dariƙa optional azkars kenan azkars ne wa'inda kana da zaɓi ka yi kana da zaɓi in ba ka yi ba komai dama ba dole ba a dariƙar tijjaniya ba akwai su dariƙar in ka karɓe ta dole ne to dole azkarai na lazumi ne dole amma akwai azkarai wanda ba na lazumi ba su wannan ikhtiyariyai sunansu babu laifi bai ba hana amfani da alkarinsu da ahzabinsu na ikhtiyari ba wala yumna al-intifa'u min dhalika bima warada fi sunnah ko ba hana amfani a cikin wannan abin da ake magana na alkarai da ahzabai bima warada fi sunnah ga abin da ya gangaro ya zo mana ta hanyar sunan manzon Allah sosai annabi ya bada waisu zikirai ya ce a karanta kaza duk wanda ya karanta kaza zai samu kaza a hadisi misali to da ka gani ba ruwanka ka ce to wannan fa mu ba a tijaniya ba baya cikin wirdin da muke yi a tijaniya wa ga ma wannan izini amine annabi yayi wa kowa izini ne musulmi ne ya shiga ciki kawai kama kawai ka samu izini daga almulakkinul kabir sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya samu talqini to ta hanyar sa abu ya gangaro ba taba yin wani abu ai a karanta wani abu wani kulumboto wanda ba daga annabi sai dai kawai a bada sharadi da kuma adadi ko wannan ba hana ba adadi da sharadi in kace kai ba a yi to kai ba kauye ne kawai haka kawai mutum zai kirkira a kowane fanni ana kirkiran sharaɗi da adadi duk wanda ya ce wai a tijjaniya wai muna kafa sharuɗa wanda babu wani aya ba wani hadisi ko mutum haka ko ya zana ma adadi ba aya ba hadisi ya kirkiro kawai hayya ka ce mai baka da hankali in ɗan wahabiya ne shi ka ce mai mu ko muka ga masu bin sharaɗi da adadi wanda ma an zala Allah biya min sultan tambaye ni ka sha labari sharaɗi da adadi ba Allah kaɗai ya san adadin irin wa'inda ake bi wanda babu aya ba hadisi kai ba larabci mai ƙarfi ma kaga ƙato da gemu masha Allah tabarakallah yana bin layi ba arfa ba zai hau ba ba layin nan wai sai ne za mana kuma in bai bi layi ba ya tsallaka layi ya zai ce kai wai waye waye ne ya wace aya ce ta ce sai mun bi layi kai jimana kai dokta sami hannu ni ba na bin abun da sunna ba ta koyar da shi ba haka kawai ka zo ka jera muka ce wai mu bi layi ni ba zan bi layi ba ka sami hannu kawai dokta kowa ya fita layi ka ce ma za ka wargaza layin ma gaba ɗaya ai wannan abun musulunci ne misali ka je karanta islamic studies ne a department ɗin kuwa kace sai an yi layin sayi sai kace a ni ka ganin nan ba za mu karɓi abun haka kawai ku zo ku kafa mana doka kawai wanda sai mu dama ya zo ya same ka kawai ka samar hannu ba za ka ce mana ka ba mu lokaci da sharaɗi sai an bi layi ba waya ba ka dama ka yi wannan sharaɗin da lokaci wannan mu ba addini muka zo karanta ba islamic studies ba ne haka kawai za a zuwa kawo mana wani bid'a ta gemunan su za ka ga suna bin layi ko malam ne kirkiri sharɗin layin nan ba Allah ne ya ce sai an bi layi ba kafin a sawa mutum sainin tukun na sainin din ma idan aka samu shi da za a maɗi ƙarya ne kawai wai sainin na subject subject da za ka yi sharaɗi kenan sannan adadi kayan duk katon da ka ganshi a jami'a wallahi sanda sanda ya imani da adadin da ba ba Allah ba annabi a cikin adadin ba ijma'i ba kiyasi ba istisani ba istishabi ba amalu ahlil madinati ba uruf ba shar'u man qablana ba duk abun da ka sani na misalin tashri sai a ce mai jami'an nan barawo baka ita ba sai ka kawo mana adadin credit biyar a adadin ma kuma sai a ce ma shar'i sai da masu da english ba katon da ya taba cewa shi wallahi bare yadda ba wallahi sai an ba da admission din dole aya ne tace sai an kawo ba baran kawo su ba sai an bari da Allah ko wanda ya taba fari ko ba ha ba ka ba zai busa sifika ce kai a canja wannan abu mu fa kasan dan fodiyo ne muke nan musulunci ne yare ne mu a cire wannan ka'idodi ba mu yadda da su ba a yi zanga-zanga sai an cire su mu za a raina hankali dole ka sai ka kawo credit biyar adadi ya samu ko bai samu ba an gaya ma adadi ko in adadin ka bai cika ba ko za ka mutu bara baka ba kuma bayan adadin ma hadda sharaɗi sharaɗi shine kuma ya rudin mai mass and english ba ba salafin da za ka jena ce ma wallahi tallahi bai yadda ba wannan bidiya ne yanzu ya kawo wannan abun a kasa kasa kasa dole su za ka ga yadda za a gan shi ba ya je sai ya sake siti saboda mai kuɗi ne aure ba tambayan nasu kuɗi za a samu an yi sai ya bi sharaɗin su sharaɗin nasara ba ba sharaɗin shi wa tijjani ba to addini ma ana yi haka kawai gardi zai cewa ɗan ƙolonsa biya min karatu nan ji in ya biya allonsa ya ce je ka maimaita je ka biya shi sau talatin don kolo bai da kunya sai ce harama yanzu haka za haka abu yake a musulunci ashe yanzu na iya allona sai na biya shi sau talatin kafin ka ce ka biya ba ina wasa da kai to harama shi ko kana da magabaci a wannan umarnin da ka bani je biya sau talatin ni harama gaskiya sau goma kawai zan biya ba zan biya talatin ɗin ka da ni goma na ga dama tun da ganin dama kai ma kai ka yanki talatin ɗin to ni zan yi kila wani mata ka gama haukaci kenan haka abun yake wallahi renin hankali ne kawai duk abun da bai da sharadi to bai da muhimmanci mutum zai zai ce annabi ya rasu ba ka lamunce mini aljanna a lahir ya ce to bisa sharaɗi ya kayi sai ka fama sharaɗi a inni ala kafarati sujudi taimake ni kai kuma da yawan sallar dare aljanna kake nema eh to taimake ni da yawan sharaɗi ya gabashi ka yawaita sallar dare wani kuma annabi ya ce karka rika wasa da alwala ko yaushe wani ya ce mai je ka rike kaza bare ce mai ya je ka na baka aljannan ba yana iyawa kuma sai ba shi sharaɗi sai ka yi kaza haka saboda haka sharuɗan suna nan a ko'ina in kan ji mutum yana cewa ya fa mutu a goshi an kafa mar sharuɗa a'a sharuɗa suna nan ko menene ana kafa har nasara ma yana kafa sharaɗi adadi ma nasara yana kafa ko ba wanda yake cewa a'a ya ce ma sau kaza za ka sha sha da safe sha da rana sha da dare daga mutum yana bin wannan doka ba kai ya ka dan ka sha magani ka kwaye a ban sha ba ya ka man ka ne ta yanda aka faɗa ne ka bi dokan da ba an ce sau uku ba lokacin kar awoyin su kaza kaza kaza dole zai yi bayan awa kaza ka sai sau uku to shi tijjani ya ce ka sha istighfari ɗari da safe ka sha da yamma ɗari a zo lokacin da dare ya shiga kuma ka sha talatin ina ruwanka bi kawai in kaga za ka yi baraka ya bai yi ka hiyarka kamar na likitan da in kaga baraka ya bai nemo saiwa ka saro saiwa bishiya kawai kai ta jikawa kana sha ka samu wani ya baka irin wannan baraka bi na likitan ba a shi kan da ya sharaɗe tsan kai kuma saba masa to bukata baraka ya to shi wacce jami'a bimar kayansa in ba za ka iya ba barmar na yi ƙasa kawai kuma shi wacce nan ba wallahi ba cashi faɗi ba ne ɗariƙan nan safe da yamma kaza bukura kan wasilan bil gudu wal asali bil ashi wal ifkari ga suna qur'ani ko qur'ani ba shine ya kawo inna abubuwan da na yanko din ba safe da yamma safe da yamma safe da yamma ko يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وظيفه كان لا استنباط انت وسبحوه بكره واسيلا لازم كان اكو كما عندما لازم يزو قولوا قولوا القران واذكر ربك في نفسك ويذكر القران تكون هذا كما قلت واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الكافرين shi kulukul akwai hadisi ma da ya haɗo su duka wallahi sai ba wai karanta gayan nafsi ba a fahimtar fikun nafs hadisin tirmidhi wasta'inu bi shay'in wasta'inu bil ghadwati wal raw'ati wa shay'in min ad-dulja bil ghadwati wal raw'ati safi da yamma kenan lazumi kenan washe mina dulja dare ya shigo kenan wazifa da muke da magariba bayan sallar magariba kashi bolo-bolo a diji ba sai an kama hannu ka an kama kunnen ka an ce ma ai wazifatu haba kai kuwa haka addinin aka ce ma yake ina na ga ban ga wazifa a hadisi wazifa a rubuce kaji jahili kaji jahili nan ka ai musulunci duka sai a rusa shi abubuwa wanda baka gansu a rubuce Qur'ani dan Allah daga bakara har nasi na kaga nifasu biki sai mace in ta yanta aiku sai sai karta yi biki karta yi wanka saboda bai zo ba lalle haila ya zo bai zalu daga alil mahidi kul wa'azi فاعتذروا النساء في المهيد فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آية ce Allah ya saukar musamman akan haila to ina nabi ina ke wani babu sai mu bar shi don babu shi a Qur'ani a'a ai ba Qur'ani kaɗai ne masdari ba in ba samu ba Qur'ani ba ana zuwa ne sunna in ba samu sunna ba me ijma'i in ba samu ijma'i ba me qiyasi bayan qiyasi shikenan a'a ka sunan masalin sa shi wajen goma sha bayan wa'annan saboda haka dai lamarin addini din abu ne na ilimi ba na hauragiya da son zuciya a dukkan aurat ba ya hana mutum ya yi amfani da aurat waɗanda suka zo daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulla musulmin domin duk wani musulmi ma'azurun fihi bi iznin shar'iyyin shar'i bi iznin shar'iyyin ami an yi mar izini da izini na shari'a na na amu kowane musulmi ya karanta su annabi ya ce su sallan misali man qala لا إله ما قال في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة ما أتى أحد بمثل ما أتى به إلا أحد أتى بما عمل بما أتى به أو زاد كاغا نن النبي يا إشارة ده أنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير كفاك don ka zauna bayan ka yi lazumin ka na safe sai kai la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku lahu wa lahu shirka lahu la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku lahu wa lahu shirka la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku lahu sai kai dari sai mutum ya dan ya ga kana yace wane menene kake ne ka ce ina la ilaha illallah wa la sharika wa ya saka yace manzon Allah shikenan a ina a hadisi bayan na gama wancan wanda Shehu Tijjani ya bani a dariƙarsa yanzu kuma ina na wadda aka yi wa duk musulmi izini ɗari annabi ya ce a in ya ga dama ya ƙara ma annabi ya ce au zada to wannan irin su suna nan birjik aha sai na uku الثالث na uku tarku ziyarati biniyati tabarruki wal istibdadi barin ziyara ba za ka girdi ba sai ka yarda ba za ka ziyarci waliyai ba wadda ba na tijjaniya ba amma tarku ziyarati barin ziyaran su din biniyati tabarruki ziyaran neman albarka wal istimdadi da madadi neman albarka da neman madadi shi aka hana amma mun karanta mun karanta a baya ko ko za mu karanta ne kam akwai sharuɗa ai na kamal sharuɗa na siha su na karanta wirdi akwai kuma sharuɗa na bada wirdin wanda mun karanta su a baya su in ziyara ne na dangi danginka ne shi misali karaba ko shehin wata ɗariƙa ne ko kuma abokin gwagwarmaya ne na neman ilimi mai wa'azi ne babban kai ma haka yana ziyartar ka kai ma ka ziyarce shi ka fa'a kenan haka irin su su ya halatta amma ziyarar neman madadi rabbani ko madadi ilahi ko neman albarka nemi wurin shehinka shautujjani ko kuma wakilinsa shi ne magana saboda waliyai suna kishi na almajiransu kamar yadda alhazai suke kishi yaransu a harkar kudi in kai yaron alhajiwa ne ne to yana son kominka a hannunsa ba wai kana rafa kafa haka malamai ƙur'ani gardi bare so almajirinsa yau yana wurin wancan gardi a a ba yana wurinsa kaɗai yana ji ya isa ya sanar da shi alkur'ani ba haka kaɗai ba ma abun haka yake a shari'a ta musulunci a wurare daban-daban yanzu malamin usulul fiki ai sun ce bai halatta a yi talfiki ba talfiki ma'anan talfiki haɗa mazhaba da mazhaba dukansu da Allah mazhabobin ƙarya ne ba dukansu gaskiya ba ne kowace mazhaba ka kama ai za ta kai ka gagaci ko abin nema ghayatul murad ko yalla wanda ya shafi'iyya da malikiyya da hanafiyya da hanbaliya wanne ne wanne ne dan bid'a duk ba mazhabobin sunna bane amma dan Allah abubuwan da suke koyarwa iri ɗaya ne akwai sabani so sai kace kai ni kai ni mazhabar shafi'iyya da hanbaliya zan yi duka biyu duk ina yin su ni kawai yau in yi shafi'iya gobe in yi hambaliya ko kuma alwala ta in kwaba hambaliya da talfik kenan an hana to kai mai yaƙan yan dariƙa ka ce wai sun raba kan al'umma cewa ayi an wai suna ba dama kai wata dariƙa in ka kama dariƙansu fara yaƙan malamin usulul fiqh tukunna da ke kai baƙin jahili ne su wasu ce ba a haɗa mazhaba da mazhaba haka nan kuma ba nan ta tsaya ba ƙurra fahimta ka zo kai karatu misali zan muku ka kamo aya misali zan yi zan yi muku wani misali ku saboda babin misali shi yasa zan yi saboda karatu ya kawo za a nuna muku ne a nuna wa duniya ma'ana ita ɗariƙa ba ita kaɗai bane take cewa ba a haɗa ta da wata har masu ƙira'a wallahi ɗan hukuncin yake bai halatta ka kawo aya da ƙira'ar hafsu ka ƙare da ƙira'ar warshi sai dai in kai jahili ne don kuma bayan da aka iya da jahili shi dama jahili sunansa jahili bari muku abin ku shi tunda muna kira'at da ku kun san dokar da Allah bari muku wani karatu ku ci zan karanta aya ɗaya ko biyu zan kwaɓa kira'o'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وش قراءة نفارة عاصم كو قراءة عاصم لي إنك تشي حفص مالا رواية كل إنا كوانكو إنك تشي وش قراءة تشي من عاصم لا نتشي وش رواية تشي من حفص to sai na ce ba dai zallan hafsu bane a gutsuran nan kawai da na gutsuro to bari ka ji wa wasaina al insana bi walidayhi husna dan Allah yayi bai yi ba tunda na ce wasaina al insana to dole in ce bi walidayhi ihsana ba husna ba domin a riwayar nafi'u a riwayar hawarshu وصينا الإنسان بوالديه حسنا الرواية حفص ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا to bari ku ji bai karewa to sai nace wa wasaina al insana bi walidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu karha dan Allah wannan karatu yayi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu karha in za a yi ɗaya a yi ɗaya habarin umu kurha wa wadda to kurha riwayar wa hafsu kira'ar wa asif hamaratu ummuhu karhan wa wadda to karha kira'ar wa nafi'u riwayar wa warshu وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والنيني رواية حفص قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي تسينا زونة مثالي قال رب أوزعني أن أشكر نعم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أفاياي إنك أوزعني دولة أن أشكر إنك أوزعني دولة أن أشكر هكذا ما أقوى باسو وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه kaga wannan kenan ko kuma mutum ya zo ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu dole haka zaka ce sai ka zo ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu wane kai wane kai kaga ba halatta ba ba ba sai daga ce ula'ika alladhina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu in kace na taqabbalu dole kace ahsana ma amilu in kace yutaqabbalu dole kace ahsanu ma amilu wa natajawazu riwayar rasul qira'ar nafi ay asim wa yutajawazu baka da iko kai wannan kwabe in kai kuma sai turu a wurin malamin kira sun san kana kai baka san ma me kake wallahi bai halatta a yaka ba dariƙa mu kaɗai kaɗai na hankali mu ne za a ce don ba a haɗa dariƙar guda kaza ba a haɗa dariƙar hafsu da dariƙar warshu a aya guda yanzu in za ka yi aya ɗaya a sallah kana iya kama gwiwa ya bayan fatiha ko ya halatta sai ka kira a ɗaya tun amma ba ka aya ɗaya ka kwaɓo kira'o'i ka kama gwiwa wai kai sallah ba a yarda ba haka nan abun yake a ɓangaren hadisi ma wallahi isnadin wane ba haduwa da nawa ne isnadin wane daban isnadin wane a isnadin wane kaza ne ga lafazin yadda yake zaka ji a isnadin wane kuma ga lafazin haka saboda haka da Allah wane baya karba wurin wane wane yana karba wurin wane bukhari baya karba daga wane amma muslim yana karba daga wane isnadin sa yana biya ta kan wane kowa da hanyar sa to abun da ya kawai don wallahi an rena wani hankali ne mu shi yasa ake kawo mana irin wa'in amma a ilmance ba wani abu ne bako saboda haka sai a ja layi da irin wa'in abubuwa in mutum ya ce ma kaza to ka yanko mar irin wa'in kuma ka ce mar ya kwaba mazabobi ko ya kwaba kira'o'i in ya isa saboda haka ziyaran tabarruki da madadi istimdadi shi aka hana وتجوز زيارة قبور الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم يا هلتا الزيارة قبور برا نأنباوا دا صحابي يردان الله يتبت أغريسو ولا شيء على من زار قبرا يظن أنه صحابي ثم تبين أنه قبر تابعي باب كوما أكم متمن دا ziyarci kabari yana zaton kabarin sahabi ne sai daga baya ya bayyana masa cewa kabarin ne ba na sahabi bane da tabi'i ne to ba komai ladan ziyarar kabarin sahabi za a rubuta mana duk da ya bayyana tabi'i li'anna amalahu tabi'un li niyyati domin aikin sa yana bin niyyarsa ne niyyar ziyaran sahabi yayi to niyyar ake duba wa innama li kulli imri'in ma nawa ko innamal a'malu bin niyya ko bin niyyat wa ma ziyaratul quburi litarahumi wa li'ibrati faman dubun ilayha shar'an wa amma ziyaratul quburi amma ziyartan kaburbura litarahumi domin neman jinkai jinkan Allah ga mazowa kabari nema musu rahamar Allah jin kai kenan ko wal ibra ko kuma ziyara domin izina domin izina wa'azantuwa ka je ka ziyarci ka burbura don ka wa'aztu kai ma ka shiga taitayinka da albarkan wannan ziyara ka koma aikata ayyukan alkhairi domin kar ka fada hatsari a gobe kiyama wa mandubun ilayya shar'a wannan abun so ne an kwaitar da hakan a shari'ar musulunci dai kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur da na zama na hana ku a baya ga ziyarar kaburbura ala ku tara hankali fazuruha yanzu kam na umurce ku ku ziyarce su ko lokacin da annabi ya hana yace ala falana fazuruha alana fazuruha yanzu kam ku ziyarci kaburbura al hadith wannan hadisi ويكره في حق النساء تشييع الجنائز بنفس الحديث لا الزيارة أن كرهت مكروهي ne mata su raka jana'iza a yi sallah na gawa a gama sai a ɗaga gawan za a kai abin ne mata su raka wannan an karhanta haka da nassin hadisi la ziyara amma ban da ziyara ba hana mata ziyartar makabarta ba ubanki yana kabari kabarinsa yana makabarta ki niki gari ki je ki ziyarce shi ki mar addu'o'i ba hana ki ba kar wani ya dauka ko sai maza ne kawai suke zuwa makabarta a raka jana'izan kawai aka hana a raka gawa a ce a binne tare da mata shi aka hana amma mace ta je ta yi ziyara a makabarta ba hana an ji bayanin nan eh illa ne munkari sai dai wani abu ne mummuna zai afku in sun je din wataƙila ita kaɗai ce kuma jeji ne hanya wani abu zai iya samunta akan hanya to wannan wani abu mummuna da zai bayu ko kuma wani ya je abun banza da ita akan hanyar din to fa yajibu man'uhunna minha wajibi ne hana su daga ziyaran kafurbura ka tashri'i kamar yadda hukunci yake a wurin raka biso ne jana'iza wannan in har akwai mummunan abu da zai faru din in ma in kuma babu halal ne su je kawai ba wanda ya hana su don haka za mu tsaya akan wannan gaba na uku saboda lura da lokacinmu ya yi insha Allahu a zama na gaba za mu tashi akan arrabi wato sharaɗi na hudu insha Allahu sai a ɗaura inda aka tsaya insha Allah subhanakallahumma bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين